da arba'in da biyar hakanan da nasara kuma sha bakwai ga watan kaya dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai suna addu'arun bahiyya na babban malami al'allama muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na tara za mu tashi a daidai sabon babi da yake tattaunawa kan matsaloli na haiza ko kuma matsaloli na jinin al'ada wannan al'amari ko haiza ko al'ada wani abu ne da Allah yake banci jinsin ‘ya'ya mata da shi dunar rijal ba maza ba kawai ba ban da maza haka Allah ya ga dama aka ya kaddara aka kuma ya tsara jarabawa ce su a gare su ta wata fuskar kuma wata ni'ima ce a gare su idan suka sallama suka nika wuya ba su ɗauke shi a matsayin kaskanci ba to hanya ce ta su da lada wannan irin na lada yana da kuce-kuce saboda ta'addabuwar waɗansu al'amura na addini da shi abubuwa da dama na ibada ayyuka da dama na ibada suna da alaƙa da wannan ne sannan da alaƙa da shi abin nan azumi yana da alaƙa da shi ibada ta kawaki ko masu kama da irin su suna da alaƙa da shi sannan a wajen zamantakewa alhayatul ijtima'iyya su ma suna da alaƙa da shi to sannan ga alaƙar cikin da haihuwa ko ɗaukar cikin mace wanda daga nan ne jinsi ‘ya'yan adamu zai yawaita yawaitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kauna kuma yake sha'awa musamman da zama wacce zai yi alfahari da ita shi wannan bada kamar da Imam Nawawi yake faɗi illa zai so samun to kowace mace a zauna a yi ba ta fata wata yi mata karatu bayan an iya da ita amma dai akan bayar da ka'idoji amma wata kowace mace za ta je za ta shiga cikin waɗannan ka'idoji a kan da an rage mata hanya in kama hanya gaba ɗaya za a je ka nuna wata ana zuwa mara bata yake to mata wata ta kariya nan tana da bukatuwar wannan da daban tana da bukatuwar fasawar da daban kaga dai an da hanya ka da kawa kawai da zalai suna ka ba ne da matukar muhimmanci saboda muhimmancin shi za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka sa a gura ba babu wata ka'ida amma ko fasa ko kuma mutima da ko mufassara a cikin da baya da ita to sannan aka zaburar da majinta al'amura na mata da su zama masu sa ido da su zama masu buɗewar ido da wani abu na ilimi a wannan baki idan iyayen su zama maza ko kuma su zama mata wanda su ma suna tattare da al'amarin Maɗin da ta babu tsairi baɗi na jinin al'ada jinin al'adar mata malam ne a kadari ko ina ga wanda ya zo yi ya fi shi a rajar mai kwasu rahman kani yake cewa wannan jinin na al'ada wani abu ne da Allah ya jarabi ya san sun gida hawa kudu shi idan mata abin ya ce banta yake da fiye a ciki ta kabiri a kalli wa aksari ma ta kuma da ilhujja wannan magana yake ce magana ta tsaka tsaki da daidai da zaka ta kawai kuɗi lam ya babu wani abu da ya zo ita kadiri a kanci wajen kaddara mafi kankantar jini a yawan da jini a kwanaki muddar wa aksari ko kuma a mafi yawan a ce mafi yawan shi kwana kaza mafi karin shi kwana kaza yake ma ta koma da hujja lam ya ai lam ya ake ma ta koma da hujja su ta kabili a kalli ba a kalli babu wani dalili da hujja za ta iya tsayuwa da shi hujja za ta iya tabbata da shi wanda yake tabbatar da mafi karancin kwanakin al'ada ga mace ko kuma yake tabbatar da mafi yawan kwanakin al'ada za ka ji magana a kan cewa a kan duhu yawon walaida ana faɗar haka ko kuma a kan duhu duk a tun wa'ida ko kuma a ce wa aksaru nisku sha'ad ko wa aksaru خمسة عشر يوما يتذكر إنك إذا أنشروا وتتنبى من ذنب لا تقول به الحجة غالبا قولي لما تنبيون الموصوفين daga bakin ka haɓɓai wanda ba dukkanin abin kuma suka san da masu kaji ka wuya a kai ba kaga la ta kome alayhi hujja aw la ta kome hujja ko kuma a su zama marfu'ai amma ujiba da dalilin marfu'u wa ma da tabi'in هو المقصود in ka jingina wa sahabi ba ko in ka jingina ta ji maka ko ne ya zama hadisin an jingina wa ta Allah sallallahu alaihi wasallam lakin na ku da shi hadisin ya da asab hadisi ne da shi fal hujjatu la taqumu bil hadisin da shi ita kuma hujja ba ta da hadisi da shi ba to shine yake cewa tunda haka ne matsayin da za ta yi hadisi ne babu wani garfi da kan tsanci kan mafi kankantar kwanakin jini ke mafi kankantar kwanakin jinin al'ada da yawan walaira ya ce maka a sun dora a ta kuncin kuntum sadaki ni kuma kaga addini mai mu alhamdulillah wasu ne za ka shiga ɗaki ka fito bayan ka bayan ka kamar ka kwana ɗaya da ni ke kake an gaya maka kuma sai ka kaki yalla amma ka ga na ma ai ai ina dukkan ka ba da ke hasu burhana zo da hujjanka in ka zo da hujja ba kun sa ce maka ala za ka da ayi da bai ka zo da hujja ma sha Allah ne sai kaza sai kaza ayi kaza ayi kaza sai kai bayani yace wa kadalika tuhu yadda ba ka da wani karancin kwanakin jini to haka ko ba ka da wani karancin kwanakin sani yadda ba ka da mafi yawan kwanakin jini to haka ko ba ka da mafi yawan kwanakin sani kaga wannan akasin wanda suka fi cewa yana da karanci yawon walaya yana da mafi yawa kamsa ta ashara yau ma idan ka ce mafi yawan ya kamsa ta ashara yau ma to mafi yawan kwanakin sarki kuma sai ka dawo ka ɗauki mafi karancin kwanakin al'ada sai da ke kenan a wata kwana ashirin da tara to idan ka tafi da baki ka tara mata ka ce ta yi ta biyu da su a sanin su ɗari shi da ba za ka samu ko ɗaya ba da ke da wannan ko kuma adadin da zama kaɗan kwani da zai sai zama su al'adar ne da isa su zama ɗan kaɗan ne za ka yi da mutunci ko kuma tabbatar da wani al'amari wafi a tsakanin adadin yanka da jiran haka ba yake da fi'ati na kadiri a kan ihi wa aksari yi ba ta kome hujja wa kaza ne ka kome haka ma kwanakin sarki fa za su da adadi da mutakarrira wacce take da tabbatacciyar al'adar da in tana da kwanakin da ta saba na al'ada yana maganar kashe-kashen mata ne malamin da ta mata sun da gushiya ba in ka wani rabo a kasuwar a sulati a tasiru sulati zai yi cikin maka da matsalolin yadda ya kamata akwai mace da ba ta taɓa jini ba sai a wannan tsakanin ta fara take ta mutada ko mutabi'a ko ta fara kamar yau ne ba ta da wani abu na tarihi a baya da za ka ce da su ki gina al'adu ba za ka iya ba to yanzu sai a jira kuma na nawa zaki yanzu ne za ka samu kwanakin da da kwana hudu da kwana biyar da kwana shida da kwana bakwai da kwana goma ya ce mata da shi ne kwanakin da ana tsammanin watan gaba da na gaba da na gaba a watan da kwanakin da ta zama al'adar ta to sai kuma mace ta ce take al-mutada zatin ada mana wasu ke da yanayin da ta riga ta saba da shi shi ne malamin haka da yake cewa wani mota da adatuha wacce ta riga ta saba a batta a kan al'adar da to ita ce a nau'i na uku na mata ita ce al'adar da ne matsala ce ta sabani gwarai a tsakanin malamai aliman abu a aliman malik shi ya tafi kan cewa da sai kammaci ne ciki tana haila in ta gan shi in ba ka gan shi ba ba ta haila shi ke nan kare kare ke kyan wannan kuma yake ke fasawar shekku da ke da duniya ke fasawar da mun da fayyin rahimahullahu ta'ala ita ce fasawar Muhammad Salim ibn Al-Qayyim amma ba da fata wannan yana da da'ima ita ce me ciki ba ta haila suka kawo nasu dalila zai zo mana da maganar a gaba da ga kaga mata kala uku ne yanzu za mu dawo wannan fagarar da adadi macen da take da al'adar da sananna misali kwana biyar take yi watan tun ma ba da take duk watannin nan to da al'adar galibin tana zuwa ne tun bayan kwanakin wata ko tun bayan wata aka yi sai ga wani watan ta yi sai dan abin da ba a rasa ba na jinkiri ko kuma karuwa wannan kuma al'amari ne na Allah wa tilka al-ayyamu mudawiluha bainan nas to ta amadu alaiha matan da take da al'adar ta za ta yi aiki akan wannan al'adar ta ta bin sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata matsayin ka'ida idan akabalatin haidatu faturiyar sala idan jinin al'adar ya zo kawai ku na sallah fa idza za'a ba qadaruha faqsidi anki dama wa salli idan gwargwadon kwanakin da kika saba al'adar suka tafi da sun zo suka gaba kwanakin su suka tafi to shi kenan faqsidi anki dama ki wanke jinin ma ki wanka sannan wa salli sannan yake sallah wannan hadisi ne da cikin sayyid bukhari kuma da sai da sayyid aisha radiyallahu anha kaga ya bada ka'ida ne na amma ga mace wanda ke tana da al'adar da sananniya to sai ke aiki akan wannan al'ada mafi yawan matan duniya na da tsakanin kwana uku zuwa bakwai su suka kowa yawa kaɗan ne suke kasa da haka ko kuma kaɗan ne suke yi da haka ya samu wani ta wuce wani kan kwanakin su tana cikin yan kaɗan da ka samu wata wata zuwa kan kwanakin da tana cikin yan kaɗan da Allah ko yi sarki ya nuna hikimar shi da kwarewar shi wajen sanya mata su rika jinin al'ada yakan zama alama ta cewa sun sauki ciki suna ɗaukar su ce wata za ta tashi ɗaliban za su daina jini wannan jinin shi ne ake sarrafawa cewa yaro abinci wanda zai ce ba Allah zai rinka dai kawo abinci ne ce a aiki da ya rinka kawo maka abinci daga wani wuri ila kai ba za ka tsinci girman shi ba a ɗiba abin da yake da jaka a mayar da shi abincin da shugaban ƙasa ma shi ya ci lokacin ana ciki ko dai so a faɗa kuma haka karatu ne kuma ba a faɗa a gaban shi ba da sunan shi za a faɗa a bayan shi ba sunan shi sai a faɗi shi a matsayin ƙa'ida a amma sai a tanadar wa yaro abinci shi ne masu rubuce suke cewa manazarta in ka kalli jinne yanayin rayuwar kamar ya fi zama cikin kunci ko a kan mu da muke rayuwa a nan duniya amma kuma zai wata ka security ya ke namu lafiya ce ta ke samu sai da ba za ka taɓa jin ina da yanzu ba wata allura da ake wa jinjiri a ciki kawai a biya gwada bayan kyakkyar ce a wata ta kawai amma yaron na mura Allah ga wannan allura bari a yi maki ta yi maki yara ba ta amma Allah da aka yi yaro ka kunna masa fanka ko eh ka doka ta hanci ya so shi ya zo gida ya shigo mutum kenan to da haka hikima ce ta Allah madaukin sarki wannan yuwarin da gaske da ya kada tinta kuma don ya nuna wa mutane kan shi jin da ya shi ne Allah. Ya ce, wa gairu hatar jibu ila na karahini, wadda ba ne al'ada ba kuma, mana wadda ba ta saba ba kuma, ita kuma sai ta koma zuwa ga tsara hakinta. Wace ce wadda ba ta saba ba, za ka fi ne ciki? Ya sabuwa wacce ta fara ta zo ta fara ke ana tsammanin kwana uku zai dauke bai dauke ba kwana uku zai dauke bai dauke ba biyar zai dauke bai dauke ba bakwai takwas goma sha yanzu ya za a yi ka gane yawan kwanakin al'adarta ya ce suwaye tsararrakinta suwaye kawayenta suwaye masu kama da ita a gidansu da makota da anguwa da ke tsarar da shi gida ma na rafi haka yake gida ma kaza gida ma kaza kwana na ke ita ita ita kwana biyar take gidan da ke maki da su kwana biyar shi ke su da su kwana biyar da a yi da su kwana biyar ya koma hutu su ke sai haza shi ko baya hana ibada baya hana wani ne baya hana wani kaga sauki ne wannan aka bai wa mata ita da wasan adam ta ce ita ta kayan da ke kuke asibiti a ita ina kudin testin ba ku kamar da ta so ta kalli tsara da ke yanzu kantar tsara da ke ba shi ba yan kaske ba yan kan kafi kawai ba wani abin da shi ke nan zai yi kalli tsara da ke ko ku nemo mata tsara da kinta da su so ya tsara da kinta tsara da kinta da wanke da wanke da wani wata mata a ta kira su tsara da ke ke ke ke ke ke ku uku ku faɗa mun faɗa da wani kuke al'adar galiba za ka iya samun suna yi a gajera ɗaya jari uku muke yi ni hudu muke yi ni biyar muke yi to me ya faru to ke ma sai ki ɗauki wannan ta ce tana yin hudu wannan ta ce tana yin hudu wannan ta ce tana yin biyar ta ce to a ajiye ta a matsayin da kuke yi kwana biyar kwana na tafiya kenan to shine wa ghayruha wadanda to tarji uke da tsara'i za ta koma ta kalli tsararrakin ta ne yaya suke in ta yi la'akari da su shi ke ne ya ishe ta ya ce fadamu da haihi ya tabayyazu an bayani shi gidan haiza da al'adar mata yana shan bambanta da sauran nau'ukan jini abubuwa guda uku sun ake sa la'akari da su wanda zai wahala mata ta kaga ta da shi daga sauran nau'ukan jini wanda ta iya yiwuwa ta daga gare ta illa da baki ne hukuncin shi daban illa da istihara ne hukuncin shi daban illa da ciwo ne na dalura haka shi ma hukuncin shi daban shi kuma wanda yana da hukuncin shi na haila wata za ta iya gane ta wajen launi za ta iya gane ta wajen karni shi za kuma ta iya gane ta wajen yanayin fitar a lokacin fitar shi in rage in jini ita hada ne cikin ta baya ciwo baya mata zafi baya mata kaza shi ke nan ta huta ko kuma idan na hada ne sai ya sa mata cikin idan na haila ne sai ya sa mata ciwon kai haka ta fara ciwon kai yau laraba to gobe alhaji zai wahala kuma wata ta jini ba to irin waɗannan abubuwan su ne ke cewa wadda mu da haili ya tabayyana na gairi jinin haila yana can babban daga sauran nau'ukan jini wata kuma kashi ga sai ta zama mai haila idan rana ta jama sai ta ga jini shi ke da kenan waɗancan alamomin waɗancan ababen da suke nuna shi shi ne jinin to su za ta la'akari da su duk sanda ta ga jinin da ke da waɗannan alamun fahiya hafizin duk sanda jinin ya ɗauke ta daina ganin shi da waɗannan alamomin fahiya ƙa'iratun ko fahiya bai ruhani ta yi ta su ke nan ta ga ta ɗauki wannan ƙa'ida ko zai zama abin na da sauƙi kwarai da gaske ka iya tantance ko mace ta iya tantance cewa jiri take yi ko kuma ba su take yi ba ma'ana tana tsufa da shi ne wanda shari'a ta ce ta bar kaza ta bar kaza ta bar kaza ko ko ka ta daga da ta tsufa da tsufa da shi da shari'a ta dora mata nisantar waɗancan ko makamantan wannan jumlar da ya faɗa ya ce faɗa mun haili ya zama yin zana zai yi ba su na ha'ilar idara a ke dama akwai matsala ta alkudarar su ba su kura a ƙarƙashin nan galiba a ƙarƙashin suke kawo ta ya ce kusa da mata ka gani a lokacin da take haɗi duk da wani cikin ya ɗauke ta ba haɗi idan zai ke faru da kowane lokaci to wannan abu ake ce musu a sufura ko wani kujera sufura shi ne wani ruwa mai kama da fatafatu ko yanayin da yake fita daga cikin mata musamman ko dai a kwanakin al'ada a ko kafin al'ada ko a lokacin al'ada ko a bayan al'ada biyu biyu na da hukunci iri da shi da na kafin al'ada da na bayan al'ada na lokacin al'ada kuma yana da hukunci na su na gani to wannan kudin sufura ke kudura kuma ruwa ne mai kama da ruwan kogi ko kuma mai kama da ruwan kasa mata da yawa suka kai kudin sai da ake rage na mata suna masu mata fatawa mai za ta ce game da tara wata ma takan dangwalo wannan jini mai kama da kudura kudura ko sufura sufura a auduga sai a ce Allah mu sai da ake rage da a tambaye ta ta duba wannan kudin da wai da jini na yau kenan duk idan sun zo sai ya yi ta ce musu su yi dai haƙuri har su ga alfasakan mai ba. To kenan abin muhammadu sai da shi ne wancan ruwan ne matsafaci da kujerar kujera idan mace ta kai shi a daidai kwanakin da take haida to hukuncin wannan kujera da shukura ta hukuncin jinin haida. ba za ta yi wanka ba za ta gaba da zama tana kira a cikin ta yi wanka kamar yadda sai da ake yanka tsirin ma tulibu an ta kula a sahabiyya to da dama an tana an ta rage labana suna an ta tsakoyi tsakoyi mata da ke bukatun kai masu fashin baki karkashin wannan matsala idan kuma mace ta ga kujera ko sufura kafin kwanakin kai da zuwa ba ta da wasu idan kuma ta ga kudura bayan ta yi sarki ta ga alkasar ibaida aka abin da su ya faɗa in hadisi kuma iya bambanta ba ya ba ma tar da kudura da sufura aka yi mata faɗa ko ba ma tar da kudura da sufura sun ba da kudura shari'a idan dai bayan yi sarki ne ba ma tar da matsayin kurmi ba ga cikin nan yana da kyau matan su fahimci wannan yake wa mutlaqa da kirki cikin mata akwai mutlaqa ita ce wasiyar da ta yadda ta rubutu ta ha, ita ce mace da saukar jin ya wuce mata jirin kawai ya zo wuce kwanaki da ta saba ga al'adar da gida ta shekara goma wata mata yi sha biyar wata gida ashirin kuɗi biyar shida kuɗi biyar shida bakwai kuɗi har tana tsaye wata tsakanin mata Allah kawai da ta ya wuce shida ya wuce bakwai ya wuce takwas ya wuce goma ya wuce sha biyar shi da ke wata ke wata biyu wata uku wata kuɗi a haka shirar musulunci ba ta banta a baya ba sai da ke masu bayani kenan da nura ciwo sosai ne amma ba da aka ta hukuncin wannan da nura ko wannan sosai sai da ya faru ma tana da mafita take idara ta zayyau ta amada al'adar mutakallira فتكون فيها قائلا من الشرير التي إذا رأت غيره ومستخابة إذا رأت غيره إذا ما تتزوج من كان خيرا عن حالتها هي من ينزو كان مستخابة هذا من شيء جميع هذا مدام عيد دم عدة وهو دم مستخابة nan ke gama inda ko nan kusa duka man annabi take jiki ciwo gidan da lura jini na lauɗe shi miki shi zai fasika shi zai karfe komo shi zai koka da alhiri shi da lokaci a sabar na kamata dan mace na ta cikin mutum ba ka ta da sauran su duka suna da ciki ba burgewa ba ce ba bugun wayo ba ne rashin wayo ne tura ta gidan su ya da mata magani yanzu kai ba namiji ba ne ba namiji ba ne kuma ba kana san ka bar mu yadda ya kamata ka so ta ko yau ne hikimar magana ba da rage shi cewa fa inna shakka kad yuhibbu kad yuhibbu shay'an aw yuhibbu rajulan bi shay'in wa kad yuhibbu rajulan bi kulli shay'in zaka iya son wani mutum saboda halin da yake da shi sai ka zuwa da gari amma dai rike gaskiya wajen fata gaskiya ko to kuma ina da shi ta ce ku ibu hun ke yi amma akwai da za ka ku ibu hun ke kullu ke yi komai na ki ya yi maka to kaga ita ba ta kake su kan ke tai kar ka ce bari ka dauko karin maganar magudawa waya ce wai lafiyar gidan biki ciwo gidan kuma a gwanin ba ta su da ne kuma gudun rarrafe na magudanci saboda kai ma da da maridi ya ce da makawara ba ai ganin ta cikin girma ya sa ka je kake kana irin kuma ciwo ya faru da kake kuma gidan sa da maka kama da wani idan ba ka da hali don wanda ka yi ka kira kuma ta magani babu ne ka'idar ma da malami suke da shi ne ko mahaifin matarka zai yi wa matarka magani sai ya nemi idaninka kada kawai shi kuma da yana fahimci kawai ya rukwar gidan da mota ki goma ta ake yi Allah ba ka da gurbi kada ka tsire mata sai ta kama ta ai sai an kira ka kuma shi ya kamata ma ya kira ka ko ya a kira ka in ka ga dama ya kwanciya to daga nan ka yi gaba ka yi biyu kenan daga nan sai zai ɗauke ka ba za ka tsara ce da ita ba sai da ta dawo gidanka kada ma wani waiwaye ka kudin magani da na abinci sai dai ke tafi kiwo ba in ya aiko maka da haka zai ka samu littafin kiwo da ya bayani sai ka kai mashi wannan shi ma kuɗi ne sai ce da kawo dakan kai an mai magana ka ba da littafin larabci da ke littafin kiwo ne a karanta kiwo ne ya tsara akwai fasaura da makamantar su to da ka ta tafi ko ta tattauna da ni to za ka iya kai da asibiti kuwa da gaskiya shi ne da ita sun kuɗi to ka yadda mu kai ta dan ka mai ka yadda mu kai ta sai ka biye da ba ko kuma ku faɗa mu da kuke da yake dan ne ba ka yadda mu ruwa na ce ban yadda ba shikenan sai dai ku tsanna shi kai hakuri kai hakuri da yan nan duk da mu kai lafiya duka duka ka amma da ka zo wani sai duka lokacin mawai tana asibiti ta wata ba za ta sa maka mutuwa karka ke gane shi ba dai su rufe zai tsawon ke kuma su zuwa kun da kuma su ke kuma ba wani abu da wani amma da ɗan ɗanki fi kuɗi amma idan ciwon ya tsananta ya kai wani irin yanayin da ana buƙatar ya magance na likita to ko ba ka manta iya ɗaukar ta a kai amma daga ba za a yi maka bayani kar a nuna maka ai baka isa ba za a yi maka bayani situasi aja di bikin nasi sama kita pun jadi kecil kuma mutu di bawah tempat ada ni pakai kecil sore Kita mana si a ada ni mana kita betul dah malam itu kebaya. Usra di dalam usra kudu kita kerana kecil rumah kebaca ada kita sekarang. Saboda kai ni kana da matsayi da kawa akan kita mata. Iyayen ka mana da matsayi da kawa akan ta. To ta yaya a gudanar da ikon da kowa ke da shi shi ne a tattauna a yi magana mai haƙƙi a ba shi na da haƙƙi na ga haka shi ke nan amma dai kuma miji ma shi ke neman magani to da dama wasu mazaje za su iya shiga matsala kaga tsarin ibada mu a musulmi ne da tsarin ibada yake shi ne kowace ibada mu yi da tsawa haka ake so ne kar ka rika ibada kar ka rika bautar Allah yadda ka san ka ci yiwon a fusace wannan ko kai ba da nan shi Allah sai kayi da dadin rai zai karba amma an zo da sai ka fara wata sallar ta da gari da wani rahoton da kai ya tsaye ka gama bada ma a wahala da ba kana ba ba kai ba ka san da mataki ke nan sahabbai na murna sun mataki da sai kuma kana bakin ciki saura wata ce rawa ta ce a zo da bai na biya maka inda yana da kuɗi a cikin da bai rike ingila ko baka yi bai duk ba wanda bai maka fata dan ba a ce ba ka kya shi a bakin ka yan falaka ta kawa da sallah ne ba na kuka ka cikin ka hatta hidimar kiyada kar ka zo ka ji kunku mai amma kina da kuɗi iyayen kina da hali da za su taimaka ba su taimaka ba dole amma cewa sun da damar sai aka musta'adi sun ga dama su yi abin kai ma ɗan su ne za su iya taimaka yanzu amma ba ba dole ba matuƙar sanar da hali da zanen in likita yake ciwon cikin da hijaman dole haka za ka je ka bubbuga za a yi a samo jiza sai an je ka kasa za ka je ka kasa duk sai za ka yi amma su sai dai su kawo gudunma to inda hada ɗin jini ne na ciwo a iya tuntubar likitoci a iya tuntubar abin nan masana magunguna wasu ke sha'adi masu haɓar medicine ko zan medicine za iya dacewa ku ma damar ne mata bare da kanka da jura ko ba za a danka mafita ba to yake wa sahara ta ce na ra'ata gairu idan ba ta ga wani wuri da ba na haila ba shike da kuma nan jirin ya zama istihara to me za ka yi ta abu da hada al'adar da mutakaffira abin da za ka ce aiki da kwanakin al'adar da ta saba kafin zuwan wannan istihara wannan lalurar in kuma yin farko ne ya zarce mata shi kuma sai ta koma sai ta kalli al'ara ne haka ba ba ta fita da ta kwana hudu ta ke wannan wata kawai da kuke da sai wuce kwana takwas takwas goma sha biyar ashirin sai ta dauki kwana hudu kawai har ma wata mata da yake cewa ba za a jima tana inda za ta da aka yi da jinin radda ya kammala kwana hudu dan sai a tsakanin launin shi ko karni shi ko yanayin fita shi sai na ji kayan waɗannan kudin ya canza wanda yake alamkar da cewa an canza giya kenan daga normal an koma abu normal ke ya ce wani ya karɓa da ita ma ta take cikin jinin al'ada hukuncin da kamar mai tsarki duk abin da kasan masu tsarki na yi kama za ta yi وتكبر على رجلي فإذا توجهت ورجل لأنه في فضل عينك الجمع وكنت قلت حديث النبي عينك رضي الله عنه أقول جاء له القريب فضل عينك الجمع وسلمي إنه مجيء إذا جنك استهادة يتفى جنك هذا لا يجعل والله يقول وكما في تاول كتب يجب أن يتفى wannan ba ana nufin sake wanka ba ne babu wani tabbataccen hadisi ko wani asali tabbatacce da yake tilas ne istihada daga tasiru da kulle salati babu babu na kan zarta bai kada ba ingantaccen hadisi na hamna da banza ba da take cewa ta kasance tana yin wanka a kowace sallah ba annabi ya sa ta ba ita ce ta zaɓi aka saboda gane daga wankan ita ce ta zaɓa ta je ta mata wannan na maza matsalar ta ita ta ta za ta yi yanzu duk sallah sai yi alwala duk sallah sai yi mata yi alwala in tana istihara amma idan sallolin sun haɗe mata kusa da wuta ta danta da cin shirin sallar asuhur har karfe hudu sauran wata ta gama asuhur ta zauna a ne da sai sallah tana jikirin ta tana wane ne har hudu da goma hudu da kwata kai ke da duk mutan ke da aka da wancan alwanda har da jinin na zuba ko kuma tafiya ta yi za ta haɗa tsakanin azur da la'asar zuwa na haɗa tsakanin magriba da isha alwanda ɗaya ta ishe ta wannan sun alwanda su suke tawari amma abin da ake yi da yake mata kai wanka shi ne lokacin da jinin ya zo ƙarshen kwanaki jinin da ran adam kenan al-ma'ruf wa ma'ruda sai ke wanka shi kuma wanda rana da yake karbi istihara ya yake gaba daya bayan ta tana Allah ko shi ma sai ke wanka amma an ta ta tafi da cikin salaha ma kana dalika zaman da Allah sunan bai faɗa mata haka ba to amma ita ta iya fahimtar haka ko kuma ta dora wa kanta haka saboda da da tsaya da ke gani sosai to mu hajji ba haka ta ɗauka shi ne malam ma da wasu gane ke ta ma ka wancan hadisi da nan mutum ne ke ta san mu hajji ba to fada ku ke ta zalika babu ku ke ta cewa tana wanka da kowace sannan ne annaha fa'alat min jihati nafsiha a karan kanta ne ta zata haka a karan kanta ne ta zata haka walam ya'mur annabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce ka da haka ba na da haka ga abin da ake cewa da ake cewa ko kuɗi kadar ma kana ta bisu su haifar da ki to ba ka tafi idan kina da jinin al'aida al'ada din nan istihada to idan kwanakin al'adar ki suka zo a wata ki daina sallah gwargwadon kwanakin da kika san su suke kafin lalura da sun wuce shi ke da take koma su yi wanka daga nan kike yau ka kawo ka dai ke daga nan sai ta koma duk sallah ke alwala duk sallah ke alwala amma ita kayo ne ka fada bare ko da ba ki da sallah a wata tawazzun ko di kuce salati kuma za ta da alwala ga kowace sallah wanda suke ka'ida ba wanka ba to da addinin musulunci sauki ke da imani dukan da karantarwar addini sai ka ga in har da wata kalma da za ta fito ka faɗa za ta fi ka'idodi sun yi zoji da yawa wasu tsakamar su kudin tafi da ka'idodin kasashen duniya da abin da zai zai ce ka da kashi alkhairin kanka ma zai fara dawo kafin ka samu ladar biyayya ga Allah da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani aiki za su sanni dai ai da ba ta sanna duk ba kana fara gidi ba gurka da Allah an kusa da ita ba burgewa ba su da suka fadda bani wai su ce bari a wannan dan mutane kar su gane kana yi to ne ba gurka da sanna sannan ana ta su mace ba za ta yi alkuri ba sai dai za ta rama sannan amma ba za ta rama eh za ta rama azumi ko ba za ta rama sallah wani yake magana da jumhur malamai ke a kai wanda suka saba ba al'akari da saba wasu su ne abin nan kawari jawa da ke zuwa su kawari jawa ba al'akari da cewa sun saba ma wannan ijima'in malaman in ka ce ne ya saba da ai da akari da sabanin su ba ta ce li annahu kilabun nari fi hadhihi umma su ne kallukan wuta na wannan al'umma kazo da aka ji da sabanin su ba ana ta su magudan kirki baki ta su kiwon su na maganar na karfaittu ya za ku yi kuma baki ya ce ku mana shi ba ku da sakewa sabanin azumi za ta dama suka ce sai shi shak malam ko ka san da ne ko mutum ko haka Allah ya dama kuma na ake rubuta mata yanzu da ake rubuta ba yin yalan da ba ba ita ta tsara zuwa ba ita mace ce shi ke amma azumi aka ce baya mai ne kuwa Allah ta ta karra salar ta karra ta kwana biyar misali tana jin sallah ashirin idan ya dauke yau in tana karatu yau za ta koma makaranta in tana da ba ita ta ga wuce a gudu yau za ta karɓa girki za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza ka ce ka za mu sanna a shirin dukkan da kan cikin sai ka rage kwanaki ba za ka yi kaza da shi sharbo ta kawai kwakwakwakwak ta sannan kama da ka ce duka an gaji amma ba ba za a ba ta lada ba ba ta da ladar sanna duk da sanar da wuce a wannan amma kuma za ta wuce da shi ta sanna ba a laifin ya kan da suna ke cewa mata suna da tawayar hankali suna da tawaya ta addini shi yasa ake cewa dajin da mu'amala da mace to ka karanta tabi'atul mar'a littafai da musamman ba dai tabi'atul mar'a shi ma nabi yana da jima ita ma mace ya kamata karanta tabi'atul mar'a maza ma na da dabi'a in ba ta fahimci dabi'ar mijinta fada za ta yi za ka akwai akwai ɗan tashi a maza akwai marasin shawara in mai ta ɗauki haka yake akwai shawarwari da ake ba ta psychologically za ta mamara da shi akwai ɗan kaɗi ta da shi ko ban ya yi nan to sai ta ga a hankali shi ma girki za ta yi iya ba yi mata mata da ita ya nuna mata ya iya kata ce to je ka girka zai kasa girkawa kuma ya rufe ta da wata faɗa sai ya biya kuma ba ta ne ta gidan ruwa sai ido da kuma ba guda ɗan shi ba ni za a ce ne girki yanzu ba maganin wai girki da yi ba ne yanzu ko zan ki mata hakuri ba kin ba ta aiki daga dan ba sai a biya ki take girki ba ki na ba ne sanda muke makaranta a farkon aiki na yake zuwa yau ya ce in san mai ya ga da ne ke ba faranta ga teorin ya ce ya yi ta to kuma kun saka take da ɗabi'u kana kala daga ciki za ka shawarar da mare janar da suke bayarwa ita mace kana zo a siyasa za ku dace kai kokari ka kanan da ne take so ita ba ta maka da ka ba ta karama ta take jin da ta ba ta maka ba ce ai girki take yi ai da dangantaki kuma tana so da dama ta baka ta maka kar ka dama da lokacin bana mata ko koma ka haɗa shari haɗa ya take mata sai ita wuri ta yanka wata kagar da ta kawo maka tana kwanta yake ce ba za ka shiga wani lokacin garo a ranar ne za ka rama da lokacin sai ka yi kuka sai kai ba ka yi cin kaka sai da shayi mai kauri yake garo suna so madara kuma ta rubuta a kwanan muka ce kan ta kara kuma ta yi ta godiya amma in ta hau ka hau ina faɗa za ku yi kuma kuma a cikin da ya sa da suna faɗar siffofi da halaye na mace ta ce mace ka za ce don suna cewa mace in kana da ra'ayinka za ta iya koyewa har tsawon lokaci amma in ba ta da ra'ayinka ba zai fada ba kuma duk haka da to mutum ya karanta ta bayan kalmara da haka a takaice azumi ne sai ka lissafa kwanakin sai ka rama a wannan fadin galiban idan matan aure ne ko kuma ‘yan mata suna ko ba ko wasu suna gaban iyaye sai iyaye sai rika sa ido wata lissafin sai ba ce mata yanzu rama azumin ya yake ɗaya a wurin Allah kuma za su samu matsala ranar da ke cewa mata suna tawayar hankali to da ya san zo ba da shaida za ga ‘yan samun mutum sannan yayi iya kuma yake ɗaya in lam yakuna rajulayn idan aka doshe da kudu ta bashi sai ba a samu fataki ba to sai a samu kwarar kudu sai a samu wani ke daya wa ra'atani da mata biyu su mata biyu ne da ne guda ɗaya sai da mata jami'i da hikima ta sanya mata biyu an ta zai da ihe da goma wato da kira ihe da goma ko an ta zai da ana ko da ɗaya za ta manta sai ɗayar ta tuna mata mata a fi iya tuni wanda yake kaga raunin hankali sannan suna da rauni a jini da yake da yin su za ta iya kwanaki ba ta sallah ba yana nufin wai an ba ta zubiri ba na ta bar sallar ta ci gudu amma ba ta gaya ni zanin ta ai zai rauni shi sa da yake kima da basira idan jini ya ɗauke ta ke wuri da yawan tarihi na alkhairi tilawa a gudu gidan ka tana tilawa ko da yawaita tantoci cikin kwanaki na azumi ne duka da yi yadda wala su lau hatta ta tafi da ba a tafi hudu sannan ba za a kwanta da ke haila ba har sai ta yi wanka bayan ta samu sarki sai na cikin wanka da fahimtar da dukkan su ta ake cewa tana ce idan jinsin ya ɗauke ko ba ta wanka duk da take kusantar ta ce a sai ta yi wanka sai ta yi wanka kenan yake wa takabi asiyama amma fa za ta rama azumi shi azumi za ta rama shi to sai faslun wani fasalin wani nifas aksaru arba'u da yau ma sai nifas in an ce nifas shine jinin jini shine wani jini wanda yake fita dab da haihuwa ko kuma yayin haihuwa ko kuma bayan haihuwa da waɗannan kwanaki arba'in. Jinin da zai rika fita ko wani ruwan ruwa da zai rika fita na kike mai alƙal ko almafar fa a da a almafar ko sai da maryam ko su maryam. Wannan ruwan ko jinin da ke fita wanda ke tattare da haihuwa shi ma hukuncin shi hukun jinin biyu hukuncin shi hukuncin jinin biyu ke. Sunaka daga fara tokar yi ba za ta yi sallah ba. da abin da yake da hukuncin haida shi ne a kanta to mafi yin kwanakin ne ba su kwana na mai kwana a kai wannan shi da abin da ya tabbata har ke da wani yake zai yi ɗaukar kwanaki da yawa shi ma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba duka a sauke mata ban haramun ne ma ta yi mafi yawan shi kwana arba'in ne akwai hadisi na Ummu Salama da Imam Ahmad ya ce tara Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Hakim da Imam Darqutni da sauran take cewa kana da fasaha ta dinka ala ahad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'in da yau bai gida diki ta kan zauna ta kwana arba'in a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jinin na saukawa tare da ta yi abin ba ta yi ibada ba akwai magana da malikiya suke da ita wanda za su same ta a fadari wa aksaru suke ciki na yau wannan akwai wasu daga cikin malamai da suka faɗa su cewa ina aksaru suke ciki na yau wakila saba'u na yau ma wakila hamsu na yau ma wakila nikul wa ishirun wal awwal wal haqqu wal awwal hada al qadar wa arju ma qila duk wani kan kwanaki ta tana kwana sittin ko tana kwana saba'in ko tana kwana hamsin ko tana kwana ashirin da wani abu anni shi ne ga abin da ya aure ashirin amma shafai ko da abin da ya aure goma shafai kamar kamar misali albidu albidu abin da ya aure ashirin ko goma amma ne wuce kamar ka ce uku biyar bakwai tara bido ne amma biyu hudu shida takwas wannan kuma ne ne to kamar ka ce ashirin da biyu ashirin da hudu ashirin da shida ashirin da takwas to amma duk wancan magana da farko cewa wa aksaru arba'una yawma shi ya fi dacewa wala hadda li aqalli babu adadi da karanci ganin yake ba za ce wai kar ya gaza kwana ɗaya kar ya gaza gaba ɗaya kar ya gaza a bai da iya gwargwado ta nan wa huwa kalafaili dangane da hukuncin shi cikin abin da ya hana cikin abin da ke biyo bayan na hukuncin yin wanka to yadda ka san jirin haila ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba irin ta ba zai kasance ta ba har sai lokacin da wannan jinin ya yanki to shi ke nan sai ke wanka kamar yadda mai haila dacewar Wannan shi ne abin da ya ba kawo a cikin wannan bayi galiban babu sifa ta haka baya yin tsawo saboda yana da yana da alaƙa da babin da ke gabatar shi shi ne baki na alhaini ta kai mutu galiban shi su mayar da hukuncin cewa su hukunce hukuncin shi kamar hukunci ne na na na haida ina rufe mu da kana na cikin da bakin littafi akan kitabun sala littafi na sallah wannan hukunci da ne faɗa yana da matuƙar muhimmanci a sa ido ga ƴaƴa kuma yi da hasari da yadda suke gudanar da ibadar su a kai sannan wani abu muhimmanci idan yarinya ko mace ta kai waɗannan shekarun na balaga ta sai ta fara al'ada to ta je alamar ta balaga kenan dan daga cikin alamar balagar mata ko wanda ke nan aiki wanda daga nan iyaye da suke kamata sai dai suna zuwa dai aure su kawai da auren da yake su kuta kaga alalori da darajoji da ke cikin aure da wuri ko ka auren da yarka da wuri ya ci a ce a bari ce ta girbe ko tarihi da ta samun matsaloli sannan ba zai ke samu a ciki ko a gari da za ka abubuwan suna yawaita ne ta hanyar saboda jinkirin yin auren ko dai ta bangaren mazan ko kuma ta bangaren mata in aka ce karatu shi kenan wanda za ta aura a faɗa mashi za ta yi karatu kai ai wani abu ka shirin za ta yi karatu wani baya ma shi ka karatu wani ba shi ne karatu to shi ne a lokacin shi zai auna sai ya ga yaya sai a tura ne ta karatunta ta yi mai jirgi shi ke nan to da dai yana da irin nashi fa'idar yahudanci a tsohon tsarin shi na da wanda sun taɓa aiki da shi a tsarin yahudi da mace ta fi shekara sha biyar kokari ta auren da gida yanzu ne suka lalace ko yanzu ma ba yadda muke suke yi wannan shekara ta taɓa sun banda yahudawa su ba sa tabbasawa rainin wayo ne kawai tunda sun zo sun sami karkatacciyar kuka mai daɗin hawa kamar sun samu mutane da ba su da addini ba su da kariya ko kwaɗayi ne ko kuma dai mun saba ma Allah dan da tallata su a kanku suke gasa mana gyaɗa a hanje da su ga dama amma ba haka ba har bazan su za da suna aure da ya'yan su maza na yin aure shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas amma kuma sai zan kai shi shi sama ta sai ta kai sha takwas maza a aure da ita amma dai a bar ta karatu karatu su da ke ba na addini wani dan na addinin ga su nan da ɗariƙa suna wajen ƙura suke ƙoƙarin yaƙa ko suke ƙoƙarin bakin ciki da nuna hasadar su ga yi da so da yake yau da suke nuna alaikun suna wasu na eh eh eh dawo eh in dai kwanakin ba su wuce arba'in ba wannan akwai wannan matsaloli da yawa shi da darasin gaba da haka har da akwai irin wannan zamu ci da mutum mai wani kan da su zo su dawo sana idan ba su naje da kifas ba ta ji da kwana goma haka sai dauki da za da kuma dauke su kawai su yake wanka bayan kwana uku uku biyar sai ya dawo ko da ba kada ki ba da shi daga yayin kwanaki da su uku uku biyar ba irin da kifasi ne in ya sake wasu kwana biyar ne da ɗauki wannan kwana biyar ne ta haɗa da kwana goma da ke nan kwanaki da haka da haka za ta iya samun kwanakin ta amma idan da ke kwana goma ko ashirin kwana ashirin misali sai jinin ya ɗauki bai dawo ba sai bayan kwana goma sha biyar sai ga wani jini ya wuce sai shi wannan na biyun jinin haida ne saboda an samu jini na farko tazara ta kwana goma sha biyar daga nan sai ta ɗauki wannan jinin ne fasin yawancin jinin haida ne tare da cewa duka kusa kusa su kusan iri ɗaya ne أن يستغفر عليه يمين حتى ما تكون تسجيل الدم لكن إن لا تكون في جوانب ولا جهاز ba za a jira shi ba sannan su ba malamu fata wanda gina dayan har ka dace cewa to amma fa ni idan an faɗa wannan ba ta ma aka ba shi da ya azabtar da wani kila lokacin neman auren haka wani da ya kan ce kar a ba shi to da ya taba an goce yana da kashin layi sai ya ce ya yi wahayin bibi ya ka zo ba za ta ba a to kuma ya ka ba ka da gurbin haka aikin layi layi yanzu rashin lafiyar da za a kalla yanzu ka zo aka yi magana ya ce to shi na je sai ka asibiti ka bi ka je kai ma ka sa kuɗin ka da kuɗin abin da za ka sa su kuma kada su maka dole daga baya idan ma ba ta lafiya sai da muka kai ta asibiti ya ce ban ta uwar mun ta mutu ai mutuwar kai ko a to likitan ma na mutuwa a ga muku ba nan da na ku ba ma da kuka je kuka dan ba da wani kuɗi shi kanshi ma to da ka kamata ya kowa ya kalli maslahar da ta fi muhimmanci a daidai lokaci ya kai ta asibitin ba karamar maslaha ba da ta tafi da ita a kai ta gani kada ya yi saboda wani ko saboda ita ko saboda kaza ko lokacin auren an mashi kaza mashi kaza shi ya samu kafar da zai rama ta ce wannan ko ba mutum ba ya zama nisfo rabin rabin mutum kenan bai zama gaski gaba ya zama yan karamin mutum ai babban mutum jan layi su da abin da ake mai sai ya kasa gaba kawai baya waiwaye da kaga mutum na waiwaye karamin mutum sau da ka lafiyar da ita ce mafi muhimmanci a daidai wannan gaba kuma dole a cikin gwamnatin da musamman su ci wajen da ba bayan sun kira a wajen karatu ya na sai ka fushi barci wurin neman kiba ga yi mura mutane eh ana gudun kar a samu yiwuwar a yawa eh sai da yi a mutula ko ya zura ko ya baya in ka fushi sai kiri da ciki eh to shi wani wancan da da wancan hakan kuwa ɗaga ko sai sallah shi ya ne in za su yi wannan maganin canza da fashi ranar tattara su gaba suna cikin matsalolin amma dai idan ta je ta sha magani shi ma ta fi ta akwai ka'idodi na ɗaya sai miki ya yarda dole sai miki ya yarda idan bai yarda ba haramun ta ta yi haram ko ya rikida ta ko ya rikida ta ta yi haram na biyu sai an samu kwararren likita kuma amintaccen likita ya tabbatar da cewa ba matsala wani kamta ji ba su cika ba haramun ya sha magani to za ka ba su cika zuba ta daidai ta dama ya gara da miji sannan da rikicewar jinin al'ada rikicewar ba za ta sa a daidai ta ba ta zuci ba za ta shiga cikin masu rikicin hada kwana bakwai take yi sai ta ji cikin kwana bakwai kuma sun zama na da hada yana zuban kuma dole sai sallah kuma dole sai aji sai ne mun ta ci gaba da neman magani ko mun gudu ne ci gaba da neman magani ta ja mushi 让我们。